الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da kasancewa wannan rana ta 23 ga watan uku shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da tara ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya muna darasi na shida a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan sura suratu al-mu'minun za mu tashi aya ta 33 karatun da yake zuwa daga wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gando arama za mu tashi daidai fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa qala al-mala'u alladhina kafaru na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون
الله مدوكين سركي ya mana bayani a baya a cikin sura din cikin rahamarsa da ta bayyana ta fito fili da kuma baiwa da ya yi wa waɗannan mutane da suka ƙaryata annabawan Allah Allah ya zada halittar wasu mutane suka sake zuwa bayan an halakar da mutanen annabi nuh na muku bayani ta yadda suka gare ta annabi nuh Allah ya halakar da su shine Allah ya ce fa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghairu sai ya turo da wasu mutane kuma ya turo da manzo a cikin su sun san shi sun san nasabarsa sun san halinsa sun san matsayinsa sai gaya musu abinda kowane annabi yake gaya wa mutanensa idan ya zo musu wa'azi shine wa budullaha wahda ku bauta wa Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba fa inna lakum ko fa innakum laysa lakum min ilahin siwa Allah tabaraka wa ta'ala shine ya samar da ku a cikin wannan rayuwa afala tattakuna ba za ku hankalta ku yi takawa ba ku ji tsoron hukumarsa ku ji tsoron azabarsa sannan sai Allah ya mana bayanin raddin da suka yi abin da suka gaya wa annabinsu bayan ya ce su ji tsoron Allah ya ce su bauta Allah shi shi kadai Allah ce wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru al-mala manyan mutane الأغنياء والزعماء من قوم هذا النبي masu kuɗi masu hali masu wadata da masu matsayi na cikin wannan mutanen wannan annabi waɗanda Allah ne na kafaru waɗanda su kafaru bin haƙƙi lamma ja'ahum wanda suka karyata gaskiya yayin da wato ta zo musu wa kazzabu bi liqa'i akhirah kuma suka karyata gamuwar lahira suka ce ba su yadda ba kazzabu bil ba'si wal jaza kenan suka karyata tashi alkiyama suka karyata sakamako wanda zai kasance a kiyama sun shiga cikin nema wadata banki sarauta jin daɗi da morewa yasa duk abin da annaban su ya gaya musu suka ce ƙarya yake maganar tashi alkiyama suka ce ƙarya ne ba su yadda ba ba dan komai ba abtaratuhum ni'ma suna cikin ni'ima daman aka ce malamai suka ce yayin da mutum ya samu ni'ima da jin daɗi idan ba da imani to ba wanda zai faɗa da shi sai Allah shine illan samun wadata ba tsoron Allah idan mutum ya samu yalwa in ya samu arziki in ya samu wadata babu tsoron Allah to sai mai da Allah shine abokin gabansa sai mai da Allah shine abokin faɗansa suka gaya wa annabinsu tare da jafa'i da munana zato da rashin girmamawa don su hana wasu su yi imani ma haza illa basharun mislukum wannan wanda ya zo yake da'awar shi annabi ne ba kowa ba ne mutum ne irin suke gaya wa mutanensu kar ku bi shi mutum ne irin ku basharun mislukum saboda wautarsu da rashin hankalinsu suka ce ai ba zai taɓa yiwuwa Allah ya turo wani ɗan aiki a cikin mutane ba in dai Allah zai turo ɗan aiki to dole ya zama cikin mala'iku ne li ghabaihim saboda wautar da suke da shi dan haka basharun mislukum wani mutum ne irin ku ya za a yi ma ya ce Allah ne ya aiko shi sun hana duk abin da zai faɗa sai ce ba Allah bane ya faɗa to wannan yaya mutum zai bayan wannan ma bai isa ba sai suka ƙara da cewa ai kun ga misalin cewa ba annabi ba ne ya akulu min mata akulu na minhu mutum ne irin ku gashi ne yana cin irin abin da kuke ci wa yashrabu mimma tashrabun kuma yana sha daga abin da kuke sha ya ci abincin da kuke ci ya sha abin da kuke sha kuma ya zo ya ce muku wai wai wai wai shi annabi ne suka hana kamar yadda suka faɗa a cikin alfurqan mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا suka hana suka ce ba yadda za a yi annabi manzo ya zama cikin mutane sai dai mala'ika to sai suka kara cewa mai malam
ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون suka ce ba lallai in kuka yi biyayya kuka yi da'a ya ku mutane kuka bi mutum irin ku basharan mislakum fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal adat wajen cin abinci irin ku ne wajen saka sutura irin ku ne da al'adu irin namu irin nasa ne innakum idan la khasiruna to lalle ku kun zama hasararru tabaku kun yi hasarar da laisa ba da hasara babu wata hasara bayan ta duk wanda ya lura da wannan aya zai ga cewa waɗannan mutane da suke musanta annaba nan galiban za ku ji ana cewa waƙalal malau waƙalal malau waƙalal malau kun gani tun da muka fara waƙalal malau ko waƙalal malau ladina kafaru ko waƙalal malau to wai me malau in an ce al malau ana nufin manyan mutane waɗanda suke da wadata da mulki su ne suke karyata annabawan nan masu mulki masu wadata masu matsayi saboda suna amfani da mulkinsu da wadatarsu su tozarta bayan Allah shi wanda yake da dukiya ko yake da mulki ko yake da sarauta zai iya kokarin ya ci mutunci mai mutunci ma saboda gadarar dukiyar da yake da ita ko ba ka bane zai ce ma baya tsoron kowa kuma shi din ba kowa bane ba wannan kudin da ya tara su ne su ne komai din ranar da aka ce ba shi bane ba shi kenan yanzu yau trump ya isa ya fito ya magana ya ce kaza ya sauka an gama zancensa ka duba ba da in trump shugaban amerika ya magana duk jaridun duniya sai an dauki hotonsa an liƙa an faɗa kowa tsoro yake ji musamman waɗanda suke tsammani a wajensu maganarsa ta halilin da ake malam a ta sa ta a gidajen jaridu ana cewa to me yake nufi to kaza yake nufi a to ai kuma ba kaza kaza yake nufi ai ta hira akan zancensa yanzu gashi na ya zo da yar ƙura'a da bata kai ta kawo an bugar da shi an kare shi me bai yi ba me bai faɗa ba trump me bai yi ba na ta'addanci me wacce kalma ce bai faɗa ba ba a taɓa samun wawan shugaban ƙasa amerika wawa irin trump ba mai wauta ya faɗi maganganu da rashin hankali amma dole a kakure shi saboda yana da mulki amma yau yana ina yana ƙasa sun zubar da shi قل اللهم مالك الملك تعاوشي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كجيب وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله كده mai hankali a karamar kalla mai wayo da ya san me yake yi baya ruduwa da duniya da wai wani abin da Allah ya bashi a hannu in mun ga dama nan sai mai ta buga misalin wani mai kudi ne ya zama talaka wani mai kudi ne ya zama kaza wani da shugaban kasa ne ya sauka wani da gwamna ne yanzu an zo daurin aure ma sai ana cewa kuma tsohon gwamna zai wuce wani da ciyaman ne ba a ganin sa angonsa ma ba a ganin sa wane ne wane ne gadin sa ake da yan sanda da wani sauransu yanzu kuma ko karewa ba a kofar gidansa dan ba zai iya ci da karan ba ya sauka kuma haka duniya take duk wanda yake jin cewa saboda yana mulki ko yana sarauta ko yana ji cewa shi wani ne zai azabtar da mutane ko ya wulakanta mutane ko ya tozarta mutane to ga shi ga duniyan nan ka bashi lokaci ka bashi dama so kai ma ka bi hankali yawa kada yar karamar kujera ko dan harka da kake yi tana juya maka ka zo ka fara nagawa da nuna isa watakila alwa ka baka za a karbe nan gaba kaɗan ka zo ka bi layi na ba ku labari wata ran wani bawan Allah mai attajiri ne shi yake ba da taimako ma a masallacin unguwar sun an zo ba da taimako dan abincin azumi da ake ba sai gashi wata rana an zo ana list a masallaci za a ba da taimako kwanan gero daya taliya kwaya biyu kwanan suga daya shinkafa kwano daya sai ga wannan bawan Allah ya ba da sunansa kwarai kuwa yace ladan sa sunana ce Allah ce to yace kasa na ce ta juya wallahi babu ba ƙarya ke ba wallahi babu ta juya da su suke fara yanzu kuma su za su karba to haka rayuwa take mana to waɗannan malaman tafsiri suke cewa ku lura da ayar Allah waɗannan ayoyi wasafa ha'ula'i aljahilina bil ghina wal jahl suna da wadata suna da matsayi kuma suna cikin mutanen wato annabin ba wannan annabin ba danginsu ne ma'ana jininsu ne amma hasada da hikit kullata kuma suna ganin ai su ne tushe su ne asali baka isa ka zo ka mana kaza a nan ba shekaran jiya wani dan uwa kira ni a waya yake cewa sun je wata unguwa wani attajiri ya sai musu babban fili za a yi masallacin juma'a na sunna alhamdulillah an zo za a yi irin waɗannan mutanen alladina yani yaftakhiruna bil ghina wal ja yan bid'a waɗanda ba sa son sunna suka ce a nan unguwar wallahi ba a isa ba ba wani wani dan sunna da zai zo mana masallaci a nan bai isa ba ai mu ne kaza ai mu ne kaza ai mu ne kaza ai mu ne kaza suka hana aka samu dagaci ko wane ne ko wane ne shi ma ya hana ka ce ba za a yi ba saboda nuna isa da jiji da kai na ce ku yi haƙuri ku je duk inda Allah ya hore muku samu ku gina na san sunan nan zai gangaro ya gangaro sai ya nashe waɗannan gidajen gaba ɗaya haddana bayan su kuma da kansu za su zo su sai da gidansu gina masallacin sunna insha Allah da yawa sun yi fada da gaskiya mutum ya gama fada da sunna ya gama gaba da ita ya gama kiyaya da ita sai ga da karshe kuma yayansa ne ladanin masallacin sunna dan ci ya gari ya wallahi yara ne ya ba'i da su lokaci ne sai dai haƙuri lokaci ya sun gane gaskiya dole ka kyale su to daga cikin dalilai da yasa suke fada da wannan annabi akwai wannan nuna isa da wadata ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum ai wannan ba kowa bane illa mutum ne irin ku so yake kawai ya zama yana da fifiko ne a kanku kamar yadda muka faɗa wannan shubha ce da suka tayar cewa neman mulki yake da neman girma to shine sai suka ce a ya'idukum annakum idza mittum qara'ata
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون نعم هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين yace aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba sai suka kawo wata kalma ta istifham al-inkar wa tahdhir suka ce wa mabiya wannan annabin wai yanzu wannan mutumin alkawari yake muku cewa kuma yana gaya muku idan kuka mutu kuka zama turbaya ƙasusuwanku suka riddike wai zaman annakun mukhrajun wai za a dada fitar da ku a cikin wannan ƙasar haka yake muku alƙawari yake gaya muku wai za a tashe ku wai akwai wata kiyama a ya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izama kun zama ƙasa kun zama ƙasusuwa kun rididdige annakum mukhrajuna wai za a dada fitar da ku haka yake gaya muku wannan subhanallah kalmar annakum din nan an kawo ta ne wato ta'kid dan karfafawa annakum lalle ku za a tashe ku za ku da fitowa Allah tabaraka wataala ya ci gaba da yi mana bayani cewa ba su wadatu da wannan shubha da suka kawo ba sai da suka ƙara wata magana suka ce hayhata haihata limatu aduna in an ce haihata haihata ana nufin nisanta nisanta akan abin da yake muku alkawari cewa za ku gamu da shi na kiyama ƙarya ne ba daidai ba ne shi ne haihata haihata limatu aduna asalin lafazin haihata a larabci ismu fi'il ne ma'anarsa wato ba'uda bu'dan shadida ya nisanta nisa mai tsanani galibin haihata a larabci ba a faɗanta ɗaya sai dai a ce haihata haihata a larabci galibin kalma ce ta cewa iya nisa ya nisanta iya nisa wannan nisantacciyar magana ce cewa wai za a tashi ku a kiyama lafazi na biyu ma'anarsa ɗaya da ta farkon karfafawa ne kawai kama ka ce baka isa ba baka isa ba kaga wannan baka isan ta biyun ai duk iri ɗaya ce amma me yasa ka maimaita ta ba ba wani dalilin da yasa ka maimaita ta illa ta akid dan me sai dan karfafawa kamar yace wallahi wallahi kaza wannan wallahi wallahi ne faɗa wallahi nan ɗaya ta farko ne ta bi ma ma'anarsa dai amma ya faɗa ne don me don ƙarfafa zance haihata haihata limatu a dole waɗannan mutane almala'udin nan da muke magana su ne suke gayawa mabiya wannan annabi ala sabili tahdil don tsoratarwa da firgitarwa kar ku bi shi ba wanda ya isa tashe ku akan alkiyama ba maganin hisabi bayan mutuwa ba magana wai akwai wuta da aljanna babu babu wata rana wai ranar tashi alkiyama wasu malaman suka ce kalmar haihata ismun ne lissaut suna ne na sauti fa'il ɗinsa mustatiri ne wato yarji'u littasdiqi aw lissihhati aw lilwuqu'i aw nahwi dhalika mimma yufhamu min as-siyaq galibin wannan kalma ana amfani ne da ita wato don gaskata ko ƙarfafa wani abin da ake so ko kure faruwar wani abin da ba a so aukuwarsa menene abin da ake cewa zai auku shine alkawarin da ya musu cewa za a tashe su alkiyama ya ce to babu wannan magana alkiyama babu ita in hiya illa hayatuna duniya suka ci gaba da musantawa suka ce ai ba komai bane ba rayuwar mu ce ta duniya kawai na mutu wa nahya za mu mutu za mu rayu za mu mutu za mu rayu babu wani duk wanda ya mutu kawai ya kwanta shi kenan kawai subhanallah wa ma nahnu bi mabawusin suka ce ba wanda zai tashe mu ba za a tashe mu ba abinda suke nufi babu wata rayuwa da za ta faru bayan an mutu babu ita babu maganar husulul ba'as wal jaza yawmal qiyama babu tashin alkiyama da sakamako da bincike da lissafi babu ya ce iyaye kamar yadda iyayenmu sun rayu sun mutu mu ma haka za mu rayu mu mutu wa ma na hannu bima bosina ai mu ba za a tashe mu ba haka alkur'ani mana bayani bi uslubin baligh da uslubi na balaga matuka irin matsayin waɗannan makiya Allah da suke faɗa da gaskiya ba su wadatu da su ƙin bin gaskiyar su a karan kansu ba amma wallahi sai da ta kai da suna hana wasu su bi sannan alkur'ani ya mana bayani dangane da matsayin wannan annabi da shi Allah ya turo shi zuwa ga waɗannan mutane azzalumai mai annabi ya ce bayan sun faɗi wannan إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين na'am قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayanin abin da suke faɗa bayan sun ce su ba za a tashe su ba sai suka ce ai ba kowa bane in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadhiba wannan annabin ba kowa bane kawai wani mutum ne da ya yi wa Allah ƙarya iftara ala Allah kadhiba kawai kawai cewa suke makareci ne kawai kalma mai nauyi mara daɗi ce makareci ne iftara ala Allah kadhiba ƙarya yake wa Allah ma hada annabiyyu alladhi amarakum bi tarki ibadati alihatikum wa akhbarakum bi anna hunaka ba'athan wa hisaban illa rajul wannan mutumin da ya karyata allolinku yake ce muku akwai tashin alkiyama ba kowa bane mutum ne kawai yake makaryaci da yake wa Allah ƙarya amma nahnu lahu bi mu'minin kuma mu manyan gari mu ba za mu yi imani da shi ba fi yawmin min al-ayyami babu wata rana guda ɗaya da za mu yarda da shi babu wata rana guda ɗaya da za mu yi imani da shi so kuma sauran mabiya ku zama irinsa fi adamin imani bihi ku zama irin muka yi wajen kin imani da shi da kuma juyawa da rabuwa da shi wannan annabi da ya ga mutanen nan sun doge ya fada sun fada ya fada sun fada sai ce lana rabbin surni bi maka zabo ya ubangiji ka taimaka mun ka taimaka mun da abinda akan abinda suka gare ta ne ka ka taimake ni akan isar da gaskiyar da suka karyata subhanallah rabbin surni ala haula'il jahilin ke ya Allah ka taimake ni akan waɗannan wanda suke karyatawa kai kai ka fi ni sanin halin su ya ubangiji na innahum kazzabu ma ji'tamu bihi min indik sun karyata abin da ka zo musu da shi daga gare ka ya Allah shikenan sai Allah ya karbi addu'arsa take ja'at al-istijaba min Allah ba sun ce makareci bane to yana roƙa kuma Allah ya karba kamar yadda Allah ya karbi ta annabi Nuhu kafin ya zo qala amma qalilin la yusbihun nadimin Allah ya ce wa annabinsa laqad ajabna du'aaka mun karbi addu'arka ayyuhan nabiyul karim ya kai wannan annabi bayan wani lokaci kaɗan na zamani da yusbihunna nadimina za su wayi gari suna masu nadama waɗannan mutane ala aqwalihim al-batila akan maganganun su na ƙarya wa af'alihim al-khabith al-qabih da kuma munanan ayyukan su za su yi nadama wanda nadamar ba ta da amfani an kalmar amma qalil jar wa majrur ne amma qalilin wanda yake muta'allimun ne bi qawlihi la yusbihunna nadimin ay la yusbihunna an zamanin qalilin nadimin lokaci ne kadan za su waye gari suna masu nadama ranar da nadamar ba ta da amfani la yusbihunna yayi rantsuwa ce wallahi yayi ta'kidi bi lamil qasmi wa nun tawkid la yusbihunna wallahi tabbas sai sun waye gari suna masu nadama فأخذتهم الصيحة بالحق الله يجي سيغا شي واتو الصيحة تجي طاوة وند جبريل ني دكا مصطاوة سي طاوة تكاما سو da gaskiya ta halakar da su ihlakan taman ya musu tsawa kuma tare da iska iska wacce ta zo ta kwashe komai ta dammare su ga baki daya a nan gurin Allah ya ce asaiha faƙar an gane ko kalmar saiha din ita kaɗai ya faɗa amma a wani gurin ya yi bayani hadda iska rihan sarsara a wata gurin ma ya ce atiya don a nuna mana ɗaya daga cikin waɗannan hukuma ko dai tsawa ko iska ɗin ta samu waɗannan mutane Allah ce tu dammir kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinu kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin malam ba abin da ake gani duk ta halakar da su sai matsugunan su kawai ake gani Allah ce kamar haka muke yi halakar da mujrimai mabarnata da Allah ce bil haqq wannan hal ne na as-sayha da abinda ake nufi akhadathum as-sayhatu halata kauniha bil adl alladhi la dhulma ma'ahu wannan tsawa ta kama su da adalcin da baya tattare da zalunci a adalci su ne suka zalunci kawukansu Allah ya ce faja'alnahum ghusa'an فبعدا للقوم الظالمين wannan bayanin ne ne masirihim alim bayani ne na makomarsu mai raɗaɗi Allah ce muka mai da su rubabbu in an ce algusa ana nufin abin da ke arramim alhamid ciyawan da ta ribe ko abin da ya ribe wanda idan ruwan sama ya zo zai kwashe shi kurin ya tafi da shi kamar ganye in ya ribe da ruwa ya zo kai tattare shi ya tafi da shi kamar yadda ake cewa gusa alwari kamar irin kumfar kogi nan gusa'un ka gusa isai muka mai da su halka hamidina ka gusa isai libani halakakku rididdigakku yadda ka san wato dattin da teku kumfar teku take tafi da shi haka muka mai da su waɗannan mutane azzalumai kamar yadda muka yi mutanen annabi nuhu sannan surar ta ci gaba da bayani a dunkule na kissar wasu daga cikin annabawa bayan wannan sai Allah ce mai summa ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه haka dai فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa summa ansha'ana min ba'dihim qurunan akharin sannan bayan mutanen annabi nuhu lamirin ba'dihim din yana nufin mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hud bayan mutanen nuhu da bayan mutanen hud alaihi assalam muka kuma kirkiro muka halitta kuma wasu qurunan akharin aqwaman akharin minan nas wasu mutanen daban Allah ya ce muka halicce su dukkansu kowane mutane daga cikinsu suna haɗuwa ne a zamani guda kamar mutanen annabi salihu su ma ƙurunan ne a kharin mutanen annabi lutu su ma ƙurun ne a kharin ko ƙamun a kharin ga mutanen annabi shu'aib su ma ƙamun ne a kharin ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun wannan bayani ne na kudura ta ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa yana abin da ya ga dama mana babu wata al'umma da za ta rigaye ajalinta ai ma tasbiqu ummatin min al-umami ajala alladhi qaddarnahu laha sa'atan min az-zamani daidai da daidai da awa daya daidai da minti daya babu wata al'umma da za ta rigaye zamaninta kace bata isa ta kara da minti daya ba ba ta isa ta kara da sekon ɗaya ba da ba ta isa ta kara da awa ɗaya ba kuma ba za ta jinkirta ba wala ta sa'akhiru anhu sa'a babu ƙari babu jinkiri kowa Allah zai halakar da shi fil waqti alladhi haddadahu Allah a lokacin da Allah ya iyakance a lokacin Allah zai kashe kowa Allah ya ce za mu yi haka bi kudratina wa hikmatina da karfin kudurar mu da sarautar mu da mulkin mu da hikimar mu in ji Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa aka maka za ga mutum yana cikin tafiya sai faɗi ya mutu saboda me ma tasbiqu min ummatin ajalaha kuma yasta'khiru ba ruwan Allah ya ce bari sai ka je gida tukunna mutum ya dauki mota da kansa zai je asibiti ya kai kansa wajen likita a cikin motar kafin ya sauka nawa nawa ne sun je suna jiran likita an ba su fayil suna rike da shi suna zaune a layi suna jiran likita mutuwa ta zo ta dauke su ga dabe ba a jinkirtawa haka kuma al'umma gaba ɗaya duk wacce Allah ya alƙawarin zai halakar da ita daidai da sakon ɗaya wallahi Allah baya ƙarawa ko ya rage kowa sai ya tafi daman na sha muku bayani a karatu yanzu misalin in direban jirgi zai tuka jirgi daga nan zuwa america ko zuwa saudiya ko zuwa ingila ko zai wa ina ne tun daga ƙasa kafin ya tafi ya yi danne-dannen da kawai iya wannan mintin a lokacin jirgin zai tara kuma bai zai rage ba zai kara ba sai dai wani dalili ya faru shi da kansa ya sake setting din watakila an samu wata matsala to sai ya sake danna setin din to sai kara yan mintuna ko ya rage amma yadda ya zanna din ne ya bashi haka zai je itira in baka gane ba ba kana danna karatu ba ka kunna sai ka tafi ka bashi yana zuwa daidai inda ka tsaye da shi a nan zai tsaya to haka ajali yake walillahi almasalu ala ba wanda yake tsallake ajalinsa kaga mutum mala yana cikin harkokinsa yana abubuwa masha Allah kar sai a ce ya mutu kai in a lissafin ka ne sai ka ce bai kamata ya mutu yanzu ba to ba ruwan Allah yadda ya tsara haka zai yi kuma shi ba ba a tambayinsa me yasa kai kaza ba a yi to me hikimar wannan dan kowa ya kimsa shi yasa yace min umma wannan mazid ne littaki shi yasa Allah yake cewa wani kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan la yastaqdimun kowace al'umma kowace jama'a suna da ajali suna da lokaci ka yanzu wani ya cika ce wallahi ajalinsa ya zo ko ba haushe ma ya yadda ya akwai ajali ajali ne yanzu nan muna tare da shi ba muka gama gesa ya ce yanzu ya je ya karɓo magani a wuri kaza wallahi ajali ne ya kira shi yana zuwa wani mai bashin ya buge shi ya mutu kuma bai isa ya hana kansa tashi ba a wannan lokacin bai isa wallahi ita mutuwa inda ka gudu can zaka tarar da ita yanzu ba muka zo za mu tafi a mota ya ce kai shi bai shiga wannan motar ba ta yi cika ta cika da yawa ga waccar babu mutane ashe ajalinsa ne ya kira shi waccan wanda babu mutanen ashe hadari za ta yi kowa ma ya fita a cika da shi kuma da ba cikin ta yi shiga ba wani ba gidan mai aka zo kawai an zo yin sallah an zo alwala an yi sallah an ci abinci an yi mai su motar su a matse sai ya ga wata mota can bai fi mutum biyu a ciki ba suka ce da Allah ka zo mu tafi anan garba abin nan ka zo kunta kura wallahi gaskiya yana murna ya samu dan gurin yalwa ya fita ya bar yan uwansa a cikin matsi ashe ajalinsa bai bai din da ya musu kenan lokacin sa ya kare da ya san zai mutu wallahi ba matsi ba ko cushe ne a haka zai zauna to wannan yake nuna haka muke tafiya malam ala jahal min ajalina muna cikin jahiltan ajalinmu ya Allah Allah ka ba mu sa'a ya Allah Allah ka ba mu sa'a sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayanin cewa me yasa yake turo annabawa yace muna turo annabawan nan tattara daya bayan daya daga wannan sai wannan ai mutatabi'in sun ma arsalna rusulana tattara sannan muka turo muka aiko wato annabawan kulla wahid ya ce aqiba akhi ko aqabi akhi yana bin bayansa in wancan ya tafi sai wannan ya zo in wannan ya fito me dalilin in wancan ya tafi sai wannan ya zo in wancan ya tafi sai wannan ya zo li yukhrijun nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan su fitar da mutane daga duhu su kai su haske duk inda annabi ya zo koran duhu yake ya kori duhu ya kawo haske ya kori duhu ya kawo haske sun ma'arsal na musulana tattara ya ce tattara abinda ake nufi da tattara wato wani na bin wani mutawatiri na kenan mutatabi'i na wahidan ba'ad al'akar wani na bin wani ma'a fatratin wa muhlatin min zamani tare da ainihin wato fatara da wani samun lokaci mai tsawo tsakanin wani da wani hakan iya samun mutum biyu a zamani guda ko sama da haka ko kasa da haka imamul qurtubi yace wa ma'ana tattara yace tatawatara wa yatba'u ba'dan ba'dhum ba'da sashin su yana bin sashi targhiban wa tarhiba kullama ja'a ummatar rasulun kadabu Allahu akbar Allah ce duk lokacin da manzo daga cikin manzo manzanni yani kullama ja'a rasul kull ummatin ilaiha duk lokacin da manzo ya zo dan ya isar da sabon Allah zuwa ga mutanensa ya kira su zuwa ga bautar Allah shi shi kadai kazzabu sai su karyata shi kamar Allah so yake ya ce muna ta turo manzanni wani bayan wani amma duk wanda ya zo sai an karyata shi duk wanda ya zo sai an kareta shi kazzaba ahlu hadhihi al-umma hada rasul mursal ilayhim wannan al'umma ta kareta annabin da aka turo musu suka kawo da kai suka kisa bishi kullama jaa ummatul rasul wa kazzabu jumhurun su mabirin jayin su majoratin su su ce ƙarya ne yanzu duk kafirai na wannan zamanin ai ba su yadda da annabi ba ai kareta shi duk inda ka kafiri bai yadda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ya kareta shi shi yasa kullum burin su su zage shi su su bata shi suna hikidi suna bakin ciki wai dan me yasa wannan yake da mabiya ba su son sunan kowace ƙasa arna kaje aka ce sunanka muhammad sai an da duba ka muhammad kowa ya san muhammad sallallahu alaihi wasallam to sun karyata shi ba sa son sa shi yasa suke zagin sa suke masa hasada suke kin masu son sa suke fada da waɗanda suke addinin sa wai su a tunaninsu zagin sa da bata shi blackmailing ɗinsa yin katun ɗinsa yin kaza kaza ɗinsa wai wannan wai shi zai rage daraja addininsa yanzu abin da mutanen faransa suke ko shugaban faransa yake yi da Allah ya mana maganinsu ya Allah mai cikakkiyar kudura da mulki da sarauta da isa ya Allah ka nuna mana isar mulkinka da kudurarka akan wannan azalimin bawa ya ubangiji ijhal ij'alhu ibratan lil mu'tabiri abin daukan izina da da ainihin wato wato wato hankalta ga masu hankali Allah kada ka dauki ranmu sai ka nuna mana hukuncin da zaka yi wannan azalimin shugaban kasan Faransa Emmanuel Macron da ya zagi annabinka ya fito a fili kuma ya kare zagin annabin musulmi yau a ƙasar faransa suna wahala sun shiga kunci a kashe na kashewa yana tarba masallatai kwanan nan wani ministan sai fito yake cewa su ya ishe su ma abin alfahari tun da aka yi kasan faransa ba su taɓa rufe masallatai masu yawa irin na wannan lokacin ba ba wai ba an zagi annabin ba a bayan an zagi annabin kuma aka biyo da rufe duk wurin bauta kawai masallaci sai gwamnati zo da gargame shi ta kore a daina sallah a ciki masallatan da suka rufe ba za su yi ruku ba to ba masallatai kaɗai ba duk wurare kungiyoyi na addini igasa na taimakon marayu taimakon gajiyayyu tallafawa kaza duk na musulmi suna tarbe su ba su gare ba makarantu duk inda ake makarantar islamiyya ko ake karantar da ilimin addinin musulunci suna tarbewa to abin tambaya shine malam wai ina waɗanda suke magana akan yancin ɗan adam a duniya ina suke kamar ba su kamar ba su to wannan shine munafurcin duniya kenan ko na duniyar ko na wata ƙasa su fito su ce wannan abin da ake yi wa musulmi yau a ƙasar faransa an shiga hakkinsu saboda akwai freedom of religion freedom of worshiping a duniya kowa zai in mutum ya ga dama wannan microphone din zai iya mai shi Allah a duniyance su a wajen su ba komai bane to me laifin wanda ya ce Allah zai bautawa a hana shi bauta yana dan kasa ba bako ba ba wannan ba a ce an takura masa suna ina amma yau da wani musulmi ne ya yi wa wani da an yi magana muna gani a duniyan nan fa a kasar burma ko bama malam kafirai suke kama musulmi suna fede su suna kashe suna fede su kamar yadda ake fede rago kuma ana daukan hoto ana daddatsa cinya da kafafuwan mutane ana gasa naman su ana ci muna kallo abinda aka yi inda a kasar kishmir a kishmir a ina ne shekaru da dama a wanda ya magana kashe mutane ana zubar da jini duk wannan ba a san masu yancin dan adam amma an taba kafiri guda daya to nan ne za ga jirgi suna ta magana suna ta magana suna ta magana kamar mu ne mu ma a nan Najeriya ai akwai wasu kafafen yada labarai waɗanda ake gano irin su AIT din nan irin su da sauransu duk abin da ya shafi arewa ne ci mutuncin musulmi ba ku taba ga sun nuna ba sai AIT su irin channel din nan ba za ku taba ganin wani abin da ya shafi arewa aka bata arewa aka bata musulmi ba sa nunawa amma wannan zanga-zangar da aka yi sai su je su ta ɗauko hotuna na ƙarya sai su rinka sawa su ce an kashe wani an kashe saboda su nuna wa duniya kuma amma kana da wannan tashar kana da wannan tashar ami a gidanka kana kallanta ta makiya Allah kamar yanzu wannan faransa ce wannan faransa da ta yi suna a yau ta yi fada da annabin Allah ai yanzu zan muna karanta labarin annaban da aka yi fada ne da su a baya to mu ma yanzu gashi bayan annabin ma ya bar duniya na kwance ma ba su daina fada da shi ba ashe da manzon Allah yana raye da faransa za ta kai farmaki wa annabi amma wannan faransa fa wai yanzu ita ce aka zo aka kakaba mana wai yanzu wai har haddarasin haddarasin kamar da turanci yake haka aka sa faransanci ake koya mutane faransanci wallahi ya kamata gwamnatocin mu su tsige faransancin nan a je da koyan sa wallahi ko ba ka bane to me amfanin mu koye shi me zai kara mana yanzu har yara ake ɗiba daga nan najeriya a tura su nijar su je su kowai faransanci su zo su yi mana mutu mutum yana mana faransanci a nan program mai amfani inda muna da kishin muna son annabin da gaske wallahi kamata ya minister of education namu da muke da su wallahi ministocinmu da kwamishinoninmu na ilimi duk a tsige faransancin nan a ce an daina yi me suka yi sassi mana amma suna zagin annabinmu a fili ba koyi ba ba tawili kuma mu zo ana azabtar da mu muna koyan yaran su fi sabilillah France Road, France Road a jihohin a Najeriya bila adadin. Lagos France Road, Kano France Road, ina ne France Road, wane ne France Road? Duk a caccanja su a da su Madina Road. Kwarai kuwa. Wannan shine lokacin ku shine zamanin ku da za ku yi musulunci aiki. Kuma ku nuna damuwar ku akan abin da kuke da shi. Kaga waɗanda suke da dama suke da wannan nan duk shagunansu da su wallahi zuwa suke da mota ta ɗiban shara kawai sai abu da bayan ta duk kayan faransa kawai an rinka zuba shi madara ne wane ne menene duk abin da yake muntajat na faransiya ne duk ɗaya su ake ajiya zuwa sa shara a ɗauka kuma a aika musu kuma a daina sayan kayan nasu don tattalin arzikinsu ya yi kar saboda sun zagi annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma su zagi annan muhammadu su zagi musulunci su hana musulunci gudana kuma su kawo mana kayan mu kayan su mu saya kuma su sa mana yaren su mu koya haba da Allah yaran da aka tura su ko wanda aka tura su je wata kasa su je su koya faransancin nan a dawo da su a ba su gwamnati ta ba su wani abu wannan shine zai nuna mana ku musulmi ne shugabanni musulmi ne kuna kishin musulunci in ba kai ba ma ranka ya dade wallahi zaka sauka kuma a zamanin ka ne muna nan mun zuba ido kuma Allah ya sa ma ido yana kallon ka a lokacin ka an zagi annabi wace gudunmawa ka bayar wace gudunmawa ka bayar ubangiji ya ce mun turo da manzanninmu kullama ja a umatar rasulu a kan zabo kenan ba wani sabon abu bane dama an zo sun kareta kamar yadda Allah ya faɗa a wata ariya hasarata ala ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un babu wani manzo da zai zo musu wallahi face sai sun yi isgilanci da shi isgilanci fa na wulakanci fa kamar yadda za ka yi wani kaskantaccen mutum isgilanci haka suke wa annabawan Allah su karyata shi su kuma yi masa isgilanci Allah ce fa'at ba'ana ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahadith fa bu'dan li qaumin la yu'minun fa'at ba'ana ba'dahum ba'dan sai muka biyar da sashen su akan sashe wajen halakarwa fil halaki wat tajmid wajen dammare su da halakar da su saboda ƙaryata manzannin da suka yi muka mai da su kamar tatsuniyoyi a hadis ya ta'addasa nasu bi'a ala sabili ta'ajjub kamar wani labari ne zance ne a hadis mutane suke ta zazzantawa tsakanin su kawai suna mamaki ba abin da ya saura akan sha'aninsu illa akhbaruhum wato as-sayyi'a sai munanan labaransu abubuwan da suka yi munana su ne ya saura a tarihi amma ba wani abin kirki da suka yi ya saura fa bu'dan halaka ta tabbata ga mutanen da su yi imani da gaskiya ba bu'dan li qaumin la yu'minun ga mutanen da ba su yi imani ba Allah ya halakar da su Allah ya nisantar da su zuwa ga daidai shine bu'dan kalmar ja'alnahum ahadith wa ja'alnahum ahadith an mai da su labarai na hira a dandali a dandali kawai a zo ana ta tattauna ana hira da su ko abin dariya sun zama udhuka ko ul'uba abin wasa ko ujuba abin mamaki mutane suna sheke kayansu don tattaunawa akan labaransu to sai Allah ya ce mai a ƙarshe
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين sai mai kuma إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين na'am فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Allahu akbar وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين na'am يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh